صلاة تعرفنا بها إياه حق قدره ومقداره العظيم bayan haka manya-manyan shehunai da suke cikin wannan gida mai albarka da manya-manyan malamai da suke zaune a wannan guri da manya-manyan almajirai da suke zaune a wannan guri da ƙananun almajirai irina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bad'an tun daga kan akwai shi asaidi Muhammad al-Amin Sadauki wanda muke wannan waje tare da kuma Sheikh Tayyib ga kuma irin su Sheikh Muhammad Abdulrazak wanda ya fito yanzu ga iso Maulana Sheikh Muhammad Nazifi Al-Qarmawi dukkan su hafizahumullah to da kuma irin su alai shaibu su alaji hashimu da daddin sauran yan uwa da shurafa'u jikokin ma'aiki alai salatu wassalam da muke zaune a wannan guri na rahabar wadda aka haɗu don karanta tarihin maulana a wa sa'adatul anam alhaji ibrahim inyas radiyallahu ta'ala an duk da afwan wasu yan uwa sukan ɗan samu ishmi izazi idan sun ji an ce alhaji ibrahim inyas amma wannan kalmar muna son a dinga yayata ta ana faɗanta da gaske maulan mushi ibrahim alhaji ne radiyallahu anhu kuma alhaji mai ma'anan alhaji radiyallahu anhu wanda suke ganin suna faɗan wannan kalmomi ko don suka wa janabin shehu radiyallahu anhu to wannan yabo ne da babu wani yabon da zaka gaya wa shehu radiyallahu anhu irin ka ce mai alhaji saboda shehu radiyallahu anhu an ce mutum alhaji dai ma'ana wanda ya ziyarci garin da ma'aiki yake to shehu kuma garin ya fi son garin da ma'aiki yake alaihi salatu wassalam akan garin da yake garin kaula maulan mu shehu ibrahim dan haka maulan mu shehu ibrahim alhaji ne hissan wa ma'anan radiyallahu anhu dan haka babu wani abun bata rai a ciki wasu suna ganin sun bar kiran shehu da shehu suna ƴaƴan alhaji ibrahim na'am hakikatan mu yayan alhaji ibrahim ne Yas radiyallahu anhu kamar yadda an ga wannan kila duk wanda ya ce ma kai dan alhaji ne to ɗayan biyu ne shi fa ba dan alhaji bane ma'ana ma'ana dan talakan gari ne dan yaku bayi shine ɗayan biyu eh kwa kwa zahirin ma'ana haka yake aka ce wannan dan alhaji ne wannan ba dan alhaji bane to kaga wanda ya ce maka kai dan alhaji ma'ana shi ba dan alhaji bane dan talakan gari ne to maulana musho ibrahim alhaji ne Allah ya saka mai da alkhairi to a wannan irin rahaba wanda ga iyayenmu manya-manyan malamai ba abin da mutum zai ce akwai wani balarabi wata rana yana tafiya ya shiga cikin sahara yana tafiya yana tafiya farin wata shi yake haska mai yake ganin hanya can sai farin watan nan sai ya ɗauke ɗib sai ya ɓata a cikin sahara ya rasa gabar zai yi ko yamma ko kudu ko arewa sai ya zauna a guri ɗaya yana cewa halaka ta zo to can sai Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi sai ya yaye wannan duhu na hazo da ya rufe farin watan da ya ɗaga kansa sai kalli farin watan sai ya ce ma za a ƙulu lak kai farin wata me zan ce maka a a ƙulu laka rafa aka Allah in ce Allah ya ɗaukaka ka ne to ai dama a sama kake am a ƙulu laka nawwaraka Allah ko in ce Allah ya baka haske ne dama ai da hasken ka nake ganin hanya am a ƙulu laka jammalaka Allah ko in ce Allah ya ƙara ma kyau dama kai kyakkyawa ne bal a ƙulu laka abqaka Allah muniran lidallin alha'irina amsali ya ce ina cewa Allah ya tabbatar da kai cikin haske don ka zamanto kai ne jagora mai haska kawo mutane hanya lokacin da suka bata irina to maulan mu shehu ibrahim me zamu ce wa shehu ibrahim zamu ce wa shehu ibrahim ana qulu laka rafa'aka Allah shehu ibrahim Allah ya ɗaukaka ka ne a ɗaukaken shi muka ganshi Allah ya ɗaukaka shi tun an na ƙulu laka jammalaka Allah shehu ibrahim zamu ce maka Allah ya ƙara maka kyakkyawa ne kai ka dubi haƙwaransa ka dubi idansa radiyallahu anhu ko kuma ama ƙulu laka wato a nawwara kalla mu ce Allah ya ƙara maka haske ne to ai dama shi Ibrahim radiyallahu anhu ya fake da janabun wanda yake shi yake haskaka komai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nurukal kullu wal wara ajza'u ya nabiyyan min jundihi al anbiya'u illatal kauni an takunta walau laka ladamat fi ghaibi al ashiya'u to shi Ibrahim shi kuma ya ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu in annabi ya tafi to ni ma irin tafiyar sayyiduna rasulullahi bayan annabi nake bi ashe tunda manzo Allah haske ne kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin manzo Allah haske ne sai zama da shi Ibrahim shi ma bi yanda yana cikin haske radiyallahu ta'ala anhu to yan alhamdulillah wajen maulidin shehu ibrahim a gurguje saboda akwai malamai da yawa kuma tare da ba da hanzari maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wani irin kogi ne bai da gaba shi la yutraku kulluhu wa la yudraku kulluhu ba a barin sa kace kai ba za ka taba shi Ibrahim kai maganar sa ba sannan kuma la yudraku kulluhu in ka fara magana ba za ka riske shi ba kamar yanda mai magana da ya tashi dazu yake cewa maulan mu shi Ibrahim wani irin faffaɗan abu ne inda za a ce za a kwana a nan kowa a bashi to da irin janibin da zai taba saboda duk cikin al'umman manzalla sallallahu alaihi wasallam ko da za ka samu malamai waɗanda suke irin rahala malamai matafiya irin su ibnu batuda waɗanda sun shiga garuruwa garuruwa masu tafiya sun je wannan garin sun ga adara kaza sun je wannan garin sun ga adara kaza to fa in ka ɗauko su kai comparing ɗinsu a jikin shehu barayin sai ka ga shehu barayin gaba ɗaya ya take su hadarar da shehu barayin ya samu na zagaye duniya gaba ɗaya in ka haɗe su wannan hadarar tasu bata wuce ɗaya bisa goma na hadarar shehu barayin a tafiye tafiye ba to maulamu shehu barayin in zaka tabo mu'amalarsa zaka yi magana da shi zaka yi magana akan shehu barayin akan mu'amalarsa da shi da ƴan uwansa waɗanda Allah ya haɗa su a Afirka ta baƙaƙen fata ne zaka ga shehu barayin yana da yawa ko zaka yi magana akan mu'amalar shehu barayin da turawa ne zaka ga shehu barayin yana da yawa ko zaka yi magana akan mu'amalar shehu barayin da larabawa ne zaka ga shehu barayin jingim ko za ka yi magana akan mu'amalar show Brian da Indiyawa ne za ka yi magana sai ka ga show Brian ta ko ina yana da faɗi in kana son ka tabbatar da haka in ka karanta diwaninsa jama'ata wujudan haibatan wa jalala zaka ga ya fara tun daga yanda ya fara wata yamani hubbi kasirtu mujamjaman ya fara show yace na tafi zaka ji ni min bankoka ila hong koka min hindin ila sinin ila faransa ila london ba gurin da show Brian bai je ya ɗanɗana musu zakin faidar sabar radiyallahu anhu kuma sawa'un fai da Shehu Ibrahim din nan Shehu Ibrahim ko kafiri ne ya amfana da shi ko ba majushe ne ya amfana da Shehu Ibrahim ko musulmi ne ya amfana da Shehu Ibrahim wannan ne ya rikitar da wasu sai suke cewa sai suna ganin Shehu Ibrahim din ma ya je Ingila ya yi kaza ya yi kaza Shehu Ibrahim da iya ne alamiya idan ka zo zaka fahimci Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ya sha bamban da dukkan malamai akwai gurin da zaka samu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu siyasa ta duniya in Shehu Ibrahim yana maka maganar siyasa a gurin zaka rantsi da Allah Shehu Ibrahim malamin siyasa ne idan ka zo show Brian yana maka maganar musulunci zalla yana kawo maka musulmai yan uwana yan uwana yan uwana ba za ka taba cewa show Brian yana da dariƙa ba radiyallahu anhu idan kuma yazo yana maka dariƙa dariƙa dariƙa sai ka ce ka show Brian akwai wani ma wanda ya san dariƙan nan ma kuwa bayan show Brian radiyallahu anhu to show Brian ta kota ina za ka taba dan haka hadarar show Brian Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu hadararsa take da yawa idan ka taba bangaren abin da ya shafi siyasa irin ta Shehu Ibrahim radiyallahu anhu zaka samu Shehu Ibrahim yana da siyasa yana da wayewa wayewa wacce take ta ban mamaki abun mamaki an ce wai wal haqqu ma shahida bil adawu ko ma shahida bil adawu gaskiya shine abin da makiya suka faɗa suka shaidi wannan abin da shi mutumin da aka san shi da ya kashe Ibrahim yau wanda ya fake babu a cikin malaman tijjaniya kaf na Afirka wanda ya ci alfarman Shehu Ibrahim irinsa amma kuma yau ya goge baki saboda yana ganin kamar ya ginu zai zo ya ruguza shi Ibrahim bai san kansa yake ruguzawa ba duk cikin malaman tijjaniya ba wanda ya ci alfarman shi Ibrahim irin sa idan ya zo yana ma magana sai ka ji da bakin sa yake faɗa yake cewa idan ya kalli shi Ibrahim ya kalli wayewa da sakafa irin ta shi Ibrahim ya kalli kuma almajiran shi Ibrahim sai ya ga kaman almajiran shi Ibrahim sune suka rayu a lokacin shi Ibrahim shi kuma shi Ibrahim yake rayuwa a yanzu kuma wannan ya ishe ka ishara in ka kalli show Brian daidai da dressing haka ga malaman mu nan zaka samu zaka yanda ake shiga yanzu zaka gansu an yi rawani an rike sanda an sa manyan kaya amma ka dauko hotunan show Brian ka dauko dressing din su sai ka dauka show Brian a yanzu yayi dressing din tare da su saboda show Brian akwai kwalliya akwai ado akwai wayewa to haka in ka zo harkar siyasa show Brian akwai da yawa za ka samu akwai waɗansu bayan Allah da suna nan zaka jan ana magana harkar duniya siyasa a ce a mu ina ruwanmu da harkar siyasa sai dai irin shirin nan da ake nan Shehu Ibrahim ya ce baya son almajiransa su zamo haka Shehu Ibrahim ya ba da dama ya ce mutanensa da ba dan ba lokaci ba ga Sa'adatul Anami maganar Shehu Ibrahim akan siyasa ya ce almajiransa dole ne su zamanto 'yan siyasa in ba su zamanto 'yan siyasa ba ya zamana suna mu'amala da 'yan siyasa amma da sharaɗi ɗaya in ji maulamu shi birai sharaɗi shine ya zamana siyasa ka kana yi ne don ka ɗaukaka addinin Allah da shi in ji maulamu shi birai ya ce dole ne a yi to idan an lura da irin situation ɗin da muka samu kanmu a ciki yanzu tare da cewan ƙarfi yana hannunmu a irin almajiran shi da yake da shi a irin wannan ƙasan idan almajiran shehu suka nuna wannan suka ce wannan shi suke so ya zama shugaban kasa matukar za a samu haduwar zuciya ba haduwan kai ba in ji maulana shehu aliyu harazimi in an ce kai zai haɗu sai ce ai za ku yi gware wani sai ya fasa wa wani kai zuciya ya haɗu radiyallahu anhu ya ce to zuciya ya haɗu to idan da zuciya almajiran shehu za ta haɗu ta dunkule ta zamanto zuciya ɗaya sai su nuna wani su ce wannan muke so ya zamanto shugaba to daga ranan sai wanda almajiran shehu suka ga dama ya zamanto shugaba a ƙasan nan saboda suna da alfarmar da za su yi haka ilimi ne suna da shi yawa ne suna da shi komai Allah ya haɗa a jikin almajiran shehu Ibrahim to da haka almajiran shehu Ibrahim ya kamata su duba wayewa irin ta shehu Ibrahim su ɗauki siyasa irin ta shehu Ibrahim sannan idan ka bar batun siyasa ka zo ɓangaren musulunci maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zaka same shi a ɓangaren musulunci lokacin da ya shiga yake kira zuwa ga Allah to za ka ce shehu gaba ɗaya ma ya ajiye rigan tijjaniya ne abin da ya ruɗa wani kenan ya fito yana cewa in ya fita waje ko rigan tijjaniyan baya sawa sai ɗauka kamar shehu yana tsoron rigan tijjaniyan ne shi kuma wanda ba haka bane ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah ya zo yanda yake mu'amala akwai akwai nasara jiran da suka zo suka zauna a masallacin sayyidina rasulullahi kusan satin su daya suka zauna sai dai in za a yi sallah ne za su fahimci cewa akwai wani abu na shi'ari na musulunci da zai kama amma manzo Allah duk wani abin da ya shafi na musulunci manzo Allah baya zo yana musu talla baya kaza kaza saboda me al aslu fi dini la ikraha fi dini babu tilas a addini to da haka sayyidina rasulullah kake tafiya to maulan mushu ibrahim yana koyi da manzo Allah wajen irin wannan siyasar in ya zo yana siyasa a cikin musulmai shi ibrahim yana zaune da musulmai an tambaye shi wasu mutane garin karashi yace karashi da ya kallaftu ala mawaddati aka ce humu nasaru dinan nabi fi ala aka ce shehu mutanen karashi dinnan shehu tijjanawa ne shehu yace wallahi ko sunan ta ma ba su sani ba in ji maulan mushu ibrahim amma yace kallaftu ala mawaddati shehu yace ina son su saboda me suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dasu da shi ta wannan gurin kenan sannan ka dauki batun abin da ya shafi musulunci in ka shigo cikin dariƙa to a nan wajen dariƙa ƴan uwa su dai malaman mu gasu abin da suke gaya mana koyaushe wanda suke da ƙura a kansu yanzu sosai shine matasa irin mu za a samu tafarkin shubrar radiyallahu ta'ala anu waɗansu mutane sun ɗamfaruwa tafarkin mutane da suka ɗamfaru wata farkin shi Ibrahim sai suka kaskashi uku akwai mutumin da zaka samu haƙiƙatan yana son maulan mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anu yana bin koyarwa irin koyarwan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anu wani irin koyarwan shi Ibrahim shi Ibrahim yace tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdasatu falala ka riƙe gezza na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin koyarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mudasatu falala duk wani abu na bid'a ba ruwanka da shi inji shi Ibrahim wannan koyarwar shi Ibrahim idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in annabi ya tafi sai in tafi in annabi ya tsaya anan shi Ibrahim ya ce sai in tsaya ni ma ba zan iya motsawa gaba ba saboda sayyidina rasulullahi ya tsaya da za akwai sayyidi da aka bashi ya jawo wani baiti yake faɗa yake cewa yake cewa tara kulla maf'uli bi fi'li muhammadin wa hali wa tamyizi ilaihi yushiru wannan yana ɗaya daga cikin kuma buwaya ta arabiya irin ta shehu ibrahim yace zaka duk abin da na aikata maf'uli abin da duk wani nake yi da abin da nake yi bi fi'li muhammadin zaka ganshi irin aikin manzo Allah ne sannan wa hali hali na wa tamyizi da tamyizi na ilaihi yushiru annabi suke nuni to kaga nan buwayan luga shehu ibrahim sai dauko abubuwan malaman nawu maf'ul fa'il hal tamyiz sai ya nade su a cikin baiti idan ka ji sai ka dauka shi Ibrahim kaman yana magana da malaman nawu ne amma kuma da sayyidina rasulullah yake magana irin buwa irin ta shi Ibrahim radiyallahu a cikin luga sai sa wani wanda yake ganin wai zai taba shi Ibrahim arabiyyar shi Ibrahim dai a wannan kasa mu shi Ibrahim bamu ce annabi bane bamu ce ma'asumi bane amma dai a bangaren larabci dai kan a bangaren larabci dai kan wallahi ko ko su imrul kaisi za su dawo sai dai su kalli diwani su ce tabarkalla su shige kawai wannan shine sharadi babu wani da da Allah ya shi wanda zai zo in kaga wani kuskure a cikin diwani ka rantse da Allah bugun inji ne inji ne buga ma ba daidai ba ba kuskure bane ka rantse da Allah ba mu ce Shehu Ibrahim baya kuskure ba yana yi amma wannan kan saboda me ya samu madadi saboda Shehu Ibrahim akwai kaida ta sufaye a Shehu Yusuf Nabahani yana cewa yake cewa falakal hamdu ya muhammadu ya ahmadu min kulli amin wa sanawa yace wa ajibun da'awahu mu fi kamadan minka ya atil imdad wal imla'u haka shoyi sun nabani yace abun mamaki ya rasulullahi masu yabanka suna zaton cewa kai suke yabo su suke kokarin su yace amma fa minka ya atil imdad wal imla'u ya rasulullahi kai kake musu madadi kai kake musu imla'i to ka koma shi Ibrahim shi Ibrahim yace idza zukiral muktaru hannati ra'ati litazini madhin duna an amulal fikra ba tare da nayi tunani ba kai kuma ka san waka ditsiyar ka sai kai tunani to amma shi Ibrahim yace duna an amulal fikra saboda ya gwada maka cewa alƙalamin ba nashi bane alƙalamin manzo Allah ne cewa ake kawai alƙalami daga zuciya ta yi zuciya ta yi ta rubuta zuciya ne alƙalamin kawai shi kenan shi alƙalami yana isar da saƙon zuciya ne amma saƙo ne daga hadara muhammadiyya hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yake karba da haka in ga lokaci zaka taba diwani kaman kana taba janabin sayyidina rasulullahi ne wannan kuma kaga dai idan ma mutum ya taso ya ce to a ina ka samo shehu yusuf nabani ai ba kadiri ne shi ya faɗa ya ce duk wanda yake yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace annabi Muhammad ne yake mai madadi ko ba haka ba to kuma duk mun auna duk dai yaban nan ba suna hannun mu bane su ishiriniya su alburda su kaza su kaza duk suna hannun mai su shehu Yusuf Nabani dai batul garra suna hannun mu kuma mun iya fassarar malaman mu sun koya mana ga su to idan mun zo mun yi muqaranar su daga da diwani billahi la ilaha illa sai kaga diwani gaba ɗaya kawai kaman ka dauki wani tsinke ne ka sa a tsakiyar littafi ka rufe kirab shikenan ka rufe su shehu Ibrahim ya rufe su gaba ɗaya Maulana Shu Ibrahim. To da haka Shu Ibrahim bayan harkan abin da ya shafi musulunci da ɗariƙa za ka samu Shu Ibrahim wajen koyarwarsa da muridansa. To yanzu ‘yan uwa idan mun zo kamar yadda nake gaya muku, muridai sun kasu kashi uku. Akwai muridai na gaskiya da suka ta'allaka da Shu Ibrahim. Akwai muridai waɗanda suke ‘yan da'awa sun je sun samu wani mai da'awan shehantaka wanda bai san ina aka sa gaba ba bai zauna a hannun malamai yayi karatu ba bai san komai ba shikenan ya cika gashi a kansa ya rike carbi kawai yana zuwa yana tafiya dagos dagos kai ku zo a gaya muku shehu shehu shine kaza shehu shine kaza sai ya zauna yana ta maganganun shehu wannan kuma ba daidai bane ba daidai bane akwai maganar da zan zo in yi sai dika mun akwa ko yake na'am karka akwai masu hoton shehu Ibrahim kar ku ce wai nayi da ku na'am yana da kyau amma kamar shi dan shehu Abdurrazzaq Kusa da ya tashi mun tafi Niger mun je mun zauna mun je wajen shehunan mu ziyara sai ake gaya mana shehu Abdurrazzaq Kusa wasu mutane sun zo wajensa sa sai suke ce mai mu masoya shehu ne suka sako ga fastocin shehu a kirjinsu da komai suna sakwa sai shehu Abdulrazak ya ce shehu ne haka alan wasalan suka ce wallahi shehu ne ya ce ni ko shehu na yana wani gurin da baya cikin ƙura baya cikin datti ina ajiye shi ba ma duk baya sai ce shehu a ina ne yanda shehu ba zai samu ƙura ba ba zai samu ya ce shehu na yana cikin zuciya na radiyallahu anhu ba wai ana hana harace hoton shehu bane saboda me matsalar ba a cikin rataye hoton shi yake ba matsalar akwai wasu gaugau da ba su fahimci masu rataye hoton saboda Allah ba su ma sai su zo su rataya sai ga mutum malam gashi nan dai kafar sama an ka kalla zaka samu sallah biyar din ranan da kyar aka yi ta wallahi lazim amma kuma sai gan shi da hoton shi Ibrahim ya zo yana yawo yana abin nan to da haka ƴan uwa musamman mu matasa mu kiyaye abin da zai jawo shi Ibrahim zagi ga wasu gauga udan suna nan suna ganin sun karbo kwangilar ruguje shi Ibrahim wanda kuma wallahi shi Ibrahim ba zai ruguje musu cikin sauki ba ɗaya daga cikin su wani mukarrabin sa yake faɗa a garin nan wanda ya kunsa da'awa faɗar da'awa da shi Ibrahim ce mai yanzu ƴan tijjanawa suna ta zarewa a jikinka suna barin ka ya za a yi su dawo na kusa da shi ne suka gaya mai suka ce to wallahi abu ɗaya za ka yi ka dawo da tijjanawa wannan abin shi ne ka bar taɓa shehu barayin saboda shehu barayin shaksiya ce alamiya ka kaddara duk najeriya in ya taɓa shehu barayin ba wanda zai ce mai komai kaset ɗinsa na fita wani ya ji wallahi in ya rankwashe shi ba zai ƙara motsi ba duk gurin da ka san akwai mahudar rana a gurin to zai wahala ka je ka rasa wai in dai ana la ilaha illallah ka rasa almajirin shehu barayin guda ɗaya yana wahala yana wahala sawa'un kowane ƙasa za ka ɗauki ka ɗauki continent ɗin da muke da su gaba ɗaya a duniya bayan ka yi continent ka zo ƙasa ƙasa ƙasa in dai akwai masu la ilaha illallah a gurin sai ka samu almajiran shi Ibrahim abun mamaki in baka samu almajiran shi Ibrahim a cikin masu la ilaha illallah ba ma sai ka same su a cikin wanda ba su la ilaha illallah kuma yan gidan shi Ibrahim ga misali a cikin ƙasan baka zuwa Jos kana zuwa da zaka je wani guri ka ganshi duk anguwan in ka kewaya yanda shi wannan Yakubu ga wani yake da mai gaba dai wuya ka samu a area gidansa ka samu musulmi guda daya kaga dai a gurin zaka je zai wuya ka samu musulmi guda daya amma kana zuwa zaka samu shi Yakubu ga wani din shi kuma almajirin waye almajirin Shehu Ibrahim kuma yana ɗaya daga cikin karamar da Shehu Ibrahim yayi tun a nan duniya dan Allah ya gwada mai hidimar da ya za a saka mai a nan duniya har yanzu kowane shugaban kasa kowane tsohon shugaban kasa ana dan iya cajen fayil ɗinsa a karkaɗe mishi ƙura amma shi har yanzu shiru tsit kake ji ba za a caje shi ba to da wani dalili ya yi wa Allah hidima to shi kuma Allah abin da Allah yake so Allah shi in kai mai ibada ba burge shi kai ba ya dai ce kai kai kawai sannan ka saba mai baka cuce shi ba amma gurin da ake taba Allah guri ɗaya ne Allah ya fushi shine yana da bayi wasu ingantattun bayi nagartattu idan ka taba su Allah zai taba ka amma dan ka zo misali Allah ya ce kai sallah ka ce ba zan yi ba sai Allah ya ragu dan ba kai sallah ba ko kuma kai sallan sai Allah ya karu Allah bai karu ba ba ruwansa da sallan ka an gane la tadurruhu masiyatuna wa la tanfa'uhu da'atuna haka Allah yake to dan haka amma yana da bayi kana taba su sai ya ce ma man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya taba mun wani bawa na to fito na fito za mu yi da shi bai ce fa man taraka salata fa kada zan to bil harbi ba wanda ya bar sallah au man taraka siyama au man taraka hajja au man taraka al umrata Allah duk bai faɗi wannan ba ba wai dan ba su da girma ba suna da girma amma yana da wasu bayi yana da wasu bayi kun ga kafirai suna cewa salisu salasa suna gaya wa Allah Allah sai dai ce musu ka ce ba al huwallahu ahad Allah ɗaya ne amma fa ana taba annabi sai ka ji ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah يا أيها النبي إنا كفيناك المستهزئين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك كن من الشاكرين ونام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين to dan haka haka halin Allah yake da shi da bayinsa dan haka masu tafa maulan mu shubrai suna ganin kamar suna yin gwaninta ne ba daidai bane abinda muke faɗa mu muna korewa waɗannan mutanen da suka damfari daga jikin shubrai suke cewa su mutanen shubrai ne amma ba sa koyi da halayen shubrai muna faɗa ba mutanen shi Ibrahim bane kamar yadda waɗanda suka ɗamfaru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kashe-kashe suna sare-sare suna soke-soke suna dasa bama-bamai sun cika gemu da sunan sunnar annabi amma kuma ba almajiran manzo Allah bane duk wanda ya ce a gidan annabi a gidan a makaranta annabi suka fito bai annabi adalci ba to haka maulan mushu barai zaka samu buwaya sace ta kai buwaya yasa yake yin irin wannan abu da haka yan uwan mu matasa da Allah mu yi wa kanmu fada duk yanda za a yi da awai shu barai manhajin sa mu tafi akai karamun shu barai ma alal akalli gashi muna wajen maulidi ne karamu duk gaskiya ne mun yarda da su duka gaskiya ne amma mun zo a irin rintsin da muke ciki yanzu to mu gaya wa mutane yaya tafarkin shu barai yake ya yi shehu Ibrahim ya tsaya a hanyar Allah ya ya tsaya a kan san manzo Allah abin da aka shaidi shehu Ibrahim da shi ko yana cewa bulitu bi hubbil mustafa al-khatmi ahmada abil kauni wal akhlaqi far'an wa mahtida atani hawahu qabla an a'rifa al-hawa salitu bi nirani ishtiyaqi ahmada aliktu bihi wan nasu fi sinati al-kara tamattatu minhu ad-dara iz kuntu mufrada wa zuhimtu fi hadha az-zamani wa innani la fi ghiratin mimman yarumu muhammadan wannan shine maulan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akan haka yake tafiya shu ibrahim zaman sa da annabi ba ko, ko magana da kai shu ibrahim yake baya intikaki da annabi ku karanta farkon lamiyar sa din nan yanda yake cewa jama'ata wujudan haibatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala shu ibrahim ya je misira ne bude wani abubuwa sai ga manya manyan jagarin misira daga cikin manya manyan mutanen misira din nan akwai jamalu shine shugaban kasar akwai baha'u minista ne a misra amma shehu ibrahim da ya zo gashi suna gaban safa ga shugaban kasan ga ministan shehu ibrahim sai ya ce jama'ata wujudan haibatan wa jalala wa absartu min zabajatan wa jamala kawai sai fara yaban annabi ya ce annabi ka tara abubuwa ya rasulullahi sai ya ce wa absartu min za sai naga daga cikin wannan abin da ya rasulullahi ka tara din sai naga bahajatan sai naga bahajatu kwarjini wa jamala naga kyau irin naka sai ka ɗauka bahajatu wannan ministan ba shi shobiran yake nufi ba sai ka ɗauka jamalu shugaban ƙasa ba shi shobiran yake ba ba da shi shobiran yake ba ga su ba ga su amma shobiran ya yanke channel tsakanin su da shi ya nemo channel ɗin annabi ya linkin da shi radiyallahu anhu ce jama'ata wujudan haibatan wa jalala wa absartu min zabajatan wa jamala jamaluka unsun haibatun wa jalalatun yace ya rasulullahi kyanka ya rasulullahi wani wato ɗeba kewa ne kuma kwarjini ne wa jalalatun kuma cika ne ya rasulullahi da kwarjini sai yake cewa wa anta atammul mursali na kamala manzo Allah kai ne mafi cikan annabawa gaba daya laqad hazul mafakira wal ula ko wa ma kal imamil hashimi ya khisala dan baka tabbatar ba da bahajatu yake wannan ministan ba ba da jamalu yake yi wannan ministan ba haka shi baran ga har zuwa ƙarshen waƙansa yake cewa yanda yake addu'a malamu shubran yace Allah ka taimake ni in ga cewan a na taimaki addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan garuruwan da Shehu Ibrahim ya je sai yake cewa duka wannan garuruwan da ya je sai ya ce abu ɗaya ne ya sa shi je wannan garin saboda ya taimaki addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ku duba irin maulan mu Shehu Ibrahim rukunsa da Qur'ani yanda Shehu Ibrahim ya riko da Qur'ani ɗaya daga cikin 'yan jaridu Abdul Karim Nayazi ɗan ƙasan Saudiya wanda suka yi hira da Shehu Ibrahim yana zuwa cikin hotel din da aka sauki a Shibra nan gurin da aka sauki Shehu Ibrahim yace wallahi da abin da yake ganin Shehu Ibrahim ya bambanta da sauran malamai irin yadda Shehu Ibrahim yake mudarasa Qur'ani in ma ka ga Shehu Ibrahim ya rike Qur'ani haka a zahiri yana karantawa in ma kuma ka ji ana tafiya ana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin tilawa kawai ake to sallah kuma in ka zo kana batun sallah mun je zariya kwanan nan akwai shehu na kaula wanda ɗaya ne daga cikin almajiran shehu shehu ya sauka airport ya sauka airport yana sauka airport an ce anan za a taro shi anan Kano shehu yana zuwa cikin airport din kawai yana daga kan airport kafin ya gangaro jama'a an cika an cika an cika ana jiran shehu kawai sai shehu ya fara yana sauka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ba ma ya jiran a kira sallah kawai ya kai ce Allahu akbar ina gabas aka nuna mai kawai daga ikama wanda zai biya in baka da alula je kai alula shehu baya in fikaki da sallah a airport a Dubai shehu ya je a Beirut afwan ya je Beirut aka zo jirgi zai tashi shehu bara jirgi zai tashi aka ce lokacin sallah yayi kuma kun san duk wanda ya san kaidar shiga jirgi minti ɗaya ba su ƙara ma sai dai tiket ɗinka kai shikenan yayi gwanjo ka zo ka tayar da shi daga baya amma nan jirgin zai tafi ko ka bi wani jirgi ana zuwa shi bara ka ce za su tashi ba shehu yace to ai lokacin su yayi lokacin Allah yayi maulamu shehu barai yace sai an yi sallah to wata karama ta shehu barai aka ce shi wanda yake ba mu shi shehu na kaula yana gurin yace wallahi shehu barai yana zuwa kawai aka yace Allahu akbar aka daga jirgi dip sai wutan iyako din da wutan jirgin duka suka dauki gaba ɗaya suka dauki shehu yayi sallansa a nutse yayi addu'ansa su injiniyoyi suna ta faman duba jirgi shehu ya tashi ya shiga cikin jirgi ya zauna ya ce bismillahirrahmanirrahim da bismillah sai wuta kyat kyat shikenan wala mu shobran saboda baya barin haƙƙin Allah ya shige shi ya je makka ana jifa wajen jifa kawai wani ya je ko dutse sai a idan shehu ibrahim shehu ibrahim yana da baiti yana cewa sun jefe ni amma ba su san cewa ni ba abokin shedan bane ni abokin gaban shedan ne ko kamar yadda wani mawaƙinsa yake faɗa ya ce lillahi darruka ya aduwa iblisi lillahi dan ruka ya addu'a iblisi aka jefi sho barayin idan sho barayin ya kumbura aka rasa yadda za a yi magani likitocin saudiya suna fama da alhazai abubuwa ya musu yawa sirikin sho barayin ya ɗauki sho barayin cirgi sai faransa ana zuwa faransa fiska ya kumbura aka ce sho barayin to yanzu za a yi aiki amma za a yi allura dab lokacin sallar la'asar za a yi shi alluran bacci kafin a yi sallah shi ce sai an yi bacci ce ta lokacin sallah ya suka ce ai babu batun sallah a hakuri ca in an yi alluran nan za ka yi bacci shi ce in kuma an yi bacci ba zan yi sallah ba ni sai dai a yi aikin a haka suka ce ba a taɓa yi ba ba za a yi wannan aikin a haka ba su she su sai ziba rama jibril sai da yasin suka matsa shi wannan abin ka sani a ka'idan fuqahau ba larura ce shehu ibrahim ya ce musu mutane fa da akwai waɗanda mutane iri biyu ne a gurin Allah akwai waɗanda su suna bin tafarkin nan ne akwai kuma waɗanda sun ce akwai waɗanda an ce musu ittaqullaha haqqa tuqi akwai wanda an ce musu ku ji tsoron Allah akwai kuma wanda an ce musu taqullaha haqqa tuqi ku ji tsoron Allah matukar tsoro yace to mu muna wannan gidan ne Shehu Ibrahim yace sai dai ayi aiki haka aka yi wa Shehu allura suka lallabe Shehu yace ayi allura an yi wa Shehu alluran bacci a ka'idan allura ba ta shige minti biyar duk karfin jininka baka yi bacci ba suna zuwa likitoci sun je za a shirya ɗakin tiyata za a ɗauki Shehu a je ayi aiki a ido Shehu yana zuwa sai suka shigo kawai sai suka samu Shehu da takaddansa a Qur'anin sa yana takara bismillah ya haka shi ce na ce muku in sai na yi bacci za a aikin nan ba za a yi ba ku yi kawai a shige gurin maulan mu shehu bara haka aka yi wannan aikin saboda baya son sallah ta shige shi to amma yau wai a samu wani daga cikin muridan shehu bara radiyallahu ta'ala anhu yazo ya ce shi ba zai yi sallah ba shi ba zai yi azumi ba ba zai yi kaza ba yasa kuma wasu makiya su fake sun san cewan wallahi ba haka shehu bara yake ba iyayensu sun gaya musu duk iyayensu da shehu bara sun gaya musu cewan shehu bara ba haka yake ba sheku shari'ati wal haqiqati haka suke kiran shi Ibrahim shehi shari'a da haqiqa sun gaya musu amma sai su fake da aikin wawayen cikin mu sai su zo suna cewa haka shi Ibrahim yake haka aka faɗa ga malaman mu kaman musamman Maulana Shehu Nazif Al-Karmo duk tafsirin sa duk wanda ya ji ya ji yanda yi a wannan azumin yanda aka yi bayanin manhaja da tafiya irin ta Shehu Ibrahim to dan haka muna roƙo da Allah ƴan uwan da suke ganin su kauna Shehu Ibrahim ne ba sa yi kana da ƴanci ka kishi barai annabi ma kana da yancin ka kishi sai dai za ku gauraye da Allah ne kawai kana da yancin ka kishi ba laifi kana da yancin ka kishi barai amma kar ka zage shi kar ka zage shi kuma yanzu dama abu ɗaya ne yasa malaman mu ga sunan ana ta dan tare tare kun sa an saba da tarbiya kullun suna cewa wa in jana hulis silmi fajnala wa tawakkal ala Allah in suka ga mutane sun danyi abu ku yi hankali ana hana mu mai zafi to an kusa zuwa gurin da malaman mu za su ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasir ai har yanzu bamu fara komai ba ai ba mu fa ai har yanzu muna cikin cen din marin malaman mu duk ran da aka sake aka sake mu aka ce to mu ma mu kai farmaki to mutum dan ne zai gane nukiliyan gidan mu tana da karfi za mu fitini kowa akan shobirai wallahi za mu fitini kowa sai ka daina taba mana shobirai ka ki shi kana da yanci ka zage shi baka da yanci wannan shine albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah Allah ya saka duk wanda suka shirya wannan maulidi na Maulan mu Shehu Ibrahim da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya hada mu a cikin ladan Allah ya biya bukatun mu duniya da lahira albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sayyiman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا alhamdulillah yan uwa to so ba dai aka yi amma a gurguje za a yi dukar a tsammaci wai dare za a yi kwaci cikin minti goma ko sha biyar da za mu yi addu'a insha Allah a tashi an ji dai wannan shehi matashi saurayi matasa dukkan mabaki dai kalubalen mabaki da ina da kyau irin tsaye da su a irin wannan mahallai da haka lallai zan ƙara neman afuwar na'ibi waɗannan abokan tafiya nasa su ma yara ne matasa irin wannan samarin da muka tara a wannan waje su ƙara faɗakar da mu su ƙara zaburar da mu magana ilmiya kowa ya ji don kowa ya tashi tsaye kamar da ya faɗa in an tashi yaƙin nan kuma a yi da ku baki da domin yaƙi ne ilimi ba wai yaƙi za a ɗauki kan sakali da sauransu ba a zama za a yi ha tukur hana kuma yankun nusa da kowa zo da hujja ka nema zo da tawa a zo a zube a yi domin kwarai a gani wannan ku sai an je makaranta sai an yi ilimi sai an tanadi makamin yaƙin nan shine wannan da haka ina fatan za a yi mana abuwa a gurguje magabatar da saidi muhammad nasir da saidi muhammad lahadi da saidi ibrahim yas minti uku uku bayan nan sai mana ibi ya cika don naga alamar cewa alkarmawi a gurguje tun da shi ya tashi ba ya zo bai ce komai ba zai gaisa da yan uwa sannan sai mu dora kan abin da muke kai ko za kuma ka tafi da
alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala radiyallahu ta'ala an sayyidina wa qudwatina shaykh ahmad bin muhammad at-tidani wa an khalifatihi wa waris asrarihi maulana الشيخ الحاج إبراهيم وعن جميع أصحابهما وخلفائهما وجميع الأولياء إلى يوم الدين uwa ni kamar yadda uwa mai gabatarwa ya faɗa mu masu gida ne mu masu baƙi ne kuma alhamdulillah eh to in na duba gaba ɗin iyayen ne saboda haka mun cika da farin ciki ko muna gode wa Allah a cikin ina yasa da kulawarsa da baiwarsa da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ban mu tare da shehu Ibrahim ba dabara bane ba wayo bane inayar Allah ce in Allah ya kula da bawa ya so shi ya san da kowa Allah ka san komai na Allah bibi ne zahiri da baɗini baƙa'i fana'i shari'a haƙiƙa komai na Allah in ka tafi bi ne in aka kammala ne ka kaf sai a tafi ɗaya wa shafa'i to sai a je witirin to amma a inayar Allah da imana sai Allah tabaraka ta'ala ya zaɓe mu ya haɗa mu da maulan musahibul wakatin muna kan cinyarsa muna ta tsotsa muna goda Allah ba dabara ba ne inda dabara ne ko wayo ne ko shekaru ko hankali ko ilimi da kowa ya bi shehu dama ce laushi to amma fa yadhul basita wa adraku asrarahul muhita da na so da kowa ya taho to amma shi Allah a tsarinsa kamar da Maulana Shehu yake faɗa ne in ka duba cikin ifadatul ahmadiyya Shehu Tijani yana cewa in kaga wani yana tare da mu yana cikin ɗariƙan mu yana son mu mu muka gayyace shi muke yi da shi amma in kaga wani yayi nisa baya tare da mu kyale shi mu muka kore shi da mun so da mun yi da shi to babban godiyar da muke wa Allah Allah mun gode godiyar da ba ta da adadi wata tsohuwa an ce alhamdulillah abu ya daɗi ta ce kashi da dai Allah yana da wata kalmar bayan wannan da mun ƙara masa in daɗi ya daɗi na ce akwai in ka ji daɗi ka ce alhamdulillah to ka ce sallallahu wa sallama ala rasulillah an ƙara wa Allah saboda haka mai waƙa yana cewa alhamdulillah alhamdulillah an kasirtu fi zumar ai zumratal gaus qanniltu sa'adati to alhamdulillah na ji daɗi na cika da farin ciki mai yawa wanda ba zai ƙididdigu ba saboda soyayyarmu da maulanmu shehu ibrahim da za mu zauna a tayi a nan daɗin da muke ji wallahi rana zai fito ba mu san ta fito ba sai dai kawai yan uwa mu gode wa allah yanzu alhamdulillahi ga na'ibi ga shi ma mai gabatarwa ɗan uwa mai girma sai di ajamin da sauran manya-manyan bayan Allah ga mai masaukinmu mai gida alhaji uba ba abin da za mu ce mun ji sai daɗi idan dai ana tunanin gaba da ƙura ko gaba da yaƙi to muna da sadaukai muna da makamai shi sa kamar yadda mutum yake zato duk mai zaton sama ba jido saman nan in wani yana tunanin ba hadari ba jido to da hadari shehu na nan kuma ba abin da zai faru illa iyaka yan uwa abin da dan uwanmu yake faɗa yanzu a nan sai da abul fatai gashi abubuwan da ake faɗa na shehu ibrahim to kawai kalubalenmu mu rike mu tsaya akan haka in ba haka ba wallahi za mu kwana ciki shehu ya faɗa ayan nasu hallul hazala waqfu muhammadan wa illa tarawni dahara jadda bara'i jadda bara'i a wannan jadda bara'in muna fassara shi guda biyu wato ina mai sabunta tabbatar da kubutata da wato bara'ata ba ni ba wanne ya bar hanyar annabi ko ko ka ce Shehu yana mai ƙoƙarin kubuta da kansa ya haɗe da manzon Allah don nan ne matsera nan ne madangana. Saboda haka ‘yan uwa, maulidin Shehu da tarihin rayuwar Shehu Ibrahim ba darasi ba ne durusu ne, mu tsaya mu dinga ji, in mun ji mu dinga aiki da abin da muka ji, kan rayuwar Shehu ta zama hujja a kanmu ba ta zama hujja gare mu ba. Babban dattijo ne mai daraja gurin Allah. masu cewa a yi a yi masu cewa a bari shehu ibrahim kenan idan ka ganka tare da shi ka ji ka kana bin sa sau da kafa kamar yadda yake bin annabi to ka tsira ka haye duniya da lahira alaihi salatu lahi summa salamuhu udi'u ka hazwilin alin rasula ina bin annabi in ji shehu ibrahim kamar yadda kafa take bin takalmin da kasa faɗe kasa sinke ka sa ƙafarka ta isa ta kaucewa takalminka ƙarshen kai mutuka cikin bin annabi kenan ina bin annabi kamar yadda ƙafa take bin takalmi ka taɓa ganin takalminka ya yi can ƙafarka ta yi can tafiyar ta yiwu wallahi mu zage damtse mu riƙe shehu mu bi manzon Allah mu koyi da shi duk abin da za a ji sai ka ji an koma ga Allah in dai na shehu ne duk abin da za ka ji sai ka ji an koma ga manzon Allah sannan ɗariƙar tijaniya kuma mu riƙe ta da gaske ba mu ce mu tijanawa da baki ba mu riƙe zikiran da kyau mu ta yi lazimi safe da yamma wazifa a yi tare da mu zikirin juma'a a masallaci a zawuya kowa ya maka shaida kai ba tijani ne shi ne amma na ce ni batijane ne ni batijane ne ko ni dan gidan batijane ne ni dan gidan shehi ne amma ba a wazifa da ni na cika batijane sannan mu rike ladubban Allah ya ba mu dacewa ni da na cika assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah in ji wannan kalmomi gola golan kalmomi na shehi Allah ya saka masa alheri Allah ya kai shi gida lafiya mun gode shehi mun gode yan uwa a gurguje da na ce zan gabatar da abokan tafiya sai dai abul fatahi amma yanzu zan koma kan shi na ibi saboda da tare da tawa dai a sallame su kamar yadda na faɗa yanayi garin yayi lema da yawa dan haka a ƙara haƙuri wannan samari suna nan majiya ƙarfi ne matasa ba za su yi mura da yawa ba amma mun tsawaita wa dattawa zama a cikin danshi za su yi mura haka zan nema daga shehinmu saidi sheikh muhammad tayyib Sheikh Muhammad dan Almajiri Allah kara masa rahama da ya zo ya sharrafa wannan waje yana da mawdu'i a rubuce amma ni dai ba lalle in karanta mawdu'in ba zan ba shehi kawai isu kwane waje gwargwadon hali sannan sai mu saurari wannan ragowar shirne namu guda biyu ko uku sai addu'a baki da kuma shi da ma al-mu'arraf ne la yu'arraf sannan ne ne dan gida ne baya bukata a ce kowa ya shi ne من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه shugabanmu mai wannan gida alhaji uba uban faila kuma mai gidan sayada yan shehu da take a cikin wannan gida da kuma manyan shagabanni da yan uwanmu yan uwa na Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ga dare yayi kuma babu lokaci daman ce aka yi za a dan taba to ina ganin nima tabawa zan yi saboda idan zance ya yawa to sai wani sashe ya sa a manta da wani sashe kuma bayan wannan ko kafin wannan malamai sun yi jawabai da yawa ina ganin zan yi ta'aliki a cikin abu ɗaya kuma faɗi kalma ɗaya saboda an ce akwai wasu matasa da za su zo sun wasu ƙara gyara hanya to ala'ayyar halin dai ta'alikin da zan yi irin isoshin da aka kawo na mu'amalar shehu tare da waɗanda ma ba musulmai ba saboda kyakkyawar ɗabi'a irin tashi radiyallahu ta'ala anhu wata shekara maulan mushehu Hassan Sisi radiyallahu ta'ala anhu ya zo wannan gari tafiya ta United Nation bangaren UNESCO harkar ilimi to sai muka haɗu mun yi rakiya tare da shehunnai a makarantar maulan mushehu mai hula radiyallahu ta'ala anhu nan goron dutse to sai maulanmu halifa ismaila radiyallahu ta'ala anu yayi magana yace abinda zan ce tunda shehu ya tafi a almajiran shehu kaf ba wanda ya biyo shehu sau da kafa kamar shehu Hassan Sisa yace saboda yanda jama'ar da suke bin shehu su suke bin shehu Hassan kuma su ne jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ka tadda musulmai ka tadda mushrikai katar da Yahudu, katar da Nasara, katar da maza, katar da mata, katar da manya, katar da yara. Su suke neman shi ba shi yake neman su ba. Don haka wani lokaci ma zai magana sai ce, halfikun garibun, mu kaɗai ne koko da baƙin nan masu shigowa, to in mu kaɗai sai ce to a rufe ƙofa, to sai a yi magana asiri. Ya ce haka shi Ibrahim ya sai ka tafiya da wannan gayya, ya ce abin mamaki shehu hassan shi ne yake da wannan jama'a duk inda ka gan shi kaga wa'annan suna biye da shi har aka tambayi shehu radiyallahu ta'ala anu ya yake yin ma'amala da mutanen da ba musulmai ba sai ya ce to aini halifan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce yau nake wakilta take a hannuna in na rike musulman cikinsu to kafiran cikinsu wa zai rike su dukansu kuma sun sa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka ce wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barr rahim ilahina lita'lama hal fil kauni ahna alaihim madaddar minni wal ba'id kama dana saboda haka shehu yace ni ina da almajirai a cikin musulmai ina da almajirai a cikin wanda ba musulmai ba irin misalan da aka kawo a baya kawai ne tashi a rude to dai wannan magana sai maulan mu shewa Hassan Sisi radiyallahu ta'ala ya yi ta'aliki akan maganar maulan mu Halifa Ismail radiyallahu anhu yace abinda malam Ismail ya faɗa haka yake kuma gaskiya ne sai ce to amma ai ku dukan ku malamai ne ya nuna shehunne kenan sai ce bai buya gare ku ba kissan nasara najran wadda malam Abdul Fatah ya kawo yanzu radiyallahu ta'ala anhu cewa sun bakunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gasu suna kiristoci amma shi ne mai masaukin baƙi shi ya musu shimfiɗa shi ya kawo musu abinci shi ya kawo musu magsal abin wanke hannu shi ya kawo musu ruwan sha shi ne hadiminsu kuma ana a haka suna yin tambayoyi abin da ya kasu ba don su musulunta ba sun zo ne don suna jin wasu abubuwa suna yin kwatance da abin da ke hannunsu na linjila suna so su zo su yi comparative studies muƙarana abin da ya kawo su kenan lokacin cocin su yayi suka ce ya rasulullah muna so za mu yi service sai ce a buɗe musu masallacinsa a ba su zawiya daga zawiyar masallacinsa su shiga su yi cocinsu a ciki kai yanzu in kirista ya zo kusa da masallacin kai aka gani to ba kai koyi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawar ɗabi'a bayan sun yi service ɗinsu sun fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a karanta musu alqur'ani suka yi ta kuka gaba ɗayan su suka musulunta saboda kyakkyawar ɗabi'arsa wannan isa shehu hasan ya kawo ta kamar yadda zuwa cikin alqur'ani mai girma da tajanna shaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wal ladzina qarabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سيسكت وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونأمأ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين wannan kisa haka shehu Hassan Sihir radiyallahu ta'ala ya kawo ta yace mu ma a can Madina mun taɓa yin wani bako ya taɓa yin gwamna a ingila sunan shi mr sam ya taho yawon duniya bayan ya bar gwamnati sai zai sauka madina ya zo sauka a wajenmu ya zo da gashinsa na gemu da na gashin baki irin ƙazanta irin ta yahudu ya zo sauka wani shawasan sisar dilanu ana zaune da shi da jama'a ya ga manya ya ga yara ya ga maza ya ga mata ya ga cakuɗe-cakuɗen mutane lokacin za a yi sallah azhar yayi ya ce musa sam ka yi haƙuri za mu je mai sallah mu dawo aka ɗaɗe gida gaba ɗaya aka bar shi a cikin dukiya aka je aka yi sallah aka dawo aka kawo abinci ya ga yadda aka iba abinci da shi ba a kyamace shi bana cikin sahun jama'a aka ci da shi da la'asar ta yi kuma baƙi na ta zuwa kuma ya ce to ka yi haƙuri za mu je mai sallah mu dawo aka ƙara ɗaɗewa aka bar shi da magariba ta yi ya ce ka yi haƙuri za mu je mai sallah cewa sai ya ce ina ganin su sai ya shigo cikin jama'a ana ta zikiri ni in za mu haɗa ido sai in kauda ido na aka je masallaci ya gana cin takalma shi ma cin takalmi ya je bai iya zama ba sai ya tsugunno yake aka yi sallah da shi aka yi wazifa da shi dai yana zaune aka yi sallar isha isha Hassan bai nuna mai ya gan shi a masallaci ba aka dawo abincin dare ya zo ya ga ƙara yin irin wannan sai ce gaskiya wannan ƙungiyar taku ta burge ni saboda abin da ya bani mamaki ga manya ga yara ga maza ga mata sai ce to ai wannan shine musulunci sai ce to nawa zan biya a marijista ni ma shiga cikin wannan get together saboda haka ya ce a'a kalma kawai za ka faɗa shi ke ka zama irinmu a takaice dai musa sam ya musulunta ya ce to yana so a sami suna amma wanda zai fara da s saboda harkokin banki da waye da waye sai aka sha mishi muhammadu abdulsame sai ya wa matarsa waya bayan ya musulunta ya ce yana nan senegal kuma ya musulunta ta ce kayi me ya ce ya musulunta bari ki ji kake ki shiru ki ji daga yau ya daina zuwa coci ya daina kuma zuwa fatin nan dan iskan fatin nan da kuke zuwa kuna tsirara na daina zuwa ya daina shan giya ya daina cin alhanzir ya daina ya daina tace to ka saurara ka ji da kyau ka san dai doka kasan nan ko baka da gida baka da dukiya baka da yaya yace ya yadda kuma bai gaya Shehu Hassan wannan magana ba ya zauna ya koyi alqur'ani ya koyi sallah ya koyi wazifa ya koyi komai har tarbiyya yau watanni a Madina kuma nan shehu Hassan ya sallame shi radiyallahu anhu bayan ya koma gida shehu yana yawon duniya sai ya sauka London da ya sauka yana airport sai ya mai waya yace Muhammad Abdul Sami Imam Hassan Sise yace ah my lord my lord ta gaisuwa ta gaisuwa kana ina ce ga na airport yana Heathrow airport yace to ka sauka ce ban sauke ni zan sauke ka yazo nan da nan ya dauki shehu ya kai shi gida aka zo sai aka kawo abinci daga hotel ka san inda aka ci gaba ba irin mu nan ba da zaka aje buhun shinkafa buhun masara duk wannan talauci ne a in kai bako kai mat'am zaka yi waya sai a kawo muka abin duk kake da bukata a ci a share duk inda kaga ana aje abincin gobe to zato ake goben ba za a samu bane aka zo za a ci abinci da bai gida da shehu an fara cin abincin shehu sun ya ce a mamu da abdu sami mu da ka zauna wajen mu aka ga da yaran mu da manya duk ai muke ina yara na gida ban gansu ba sai ce to shehu yau zan gaya maka ai tun da na musulunta nan kaje da muke da matata to da tun da na dawo ni kadai ne ban da yara duk suna wajen ta dukiya an yi haka a gida an yi haka a wannan gidan na mallaka sai ce ko baka ba musulunci ko kadan sai ce sai yanzu na san musuluncin ka ya tabbata sai na Umaru Allah ya ƙara da shi abin da ya faru da shi kenan ya ce su da sun ba musulmai kashi sun daddaka wa'insu sun daga kunnuwan wasu sun tsuntsunka to shi tun da ya musulunta bai ji an mai duka ba bayarsa ya zai yi sai ya kira wani washi rediyon madina wasu sunan shi jamilu ya ce to fa kai na musulunta ya ce a'a ranka ya daɗe kayan izini na gaya jama'a ya ce je ka faɗa ya rugo da gudu abdullahi bin umar allah kadar shi shi ya rukuto wannan hadisi ya ce babana ya bi shi da gudu ni ma na bi babana da gudu sai ka'aba ya ihu ya ihu ya ce to Umar fa ya halaka ya ce ni ban halaka ba na daidaita na san jiriya na sai kokowa sai fada ya daki wannan a kada shi ya kada aka yaga riga shi ya yaga riga aka yi haje haje ya yi gumi ya ce ya fito sai to sai yanzu na san musulunci na ya inganta saboda haka wannan shine shehu radiyallahu ta'ala anu da ake ta fadar ma'amala ce kyakkyawan ma'amala irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman nan da musulman da kafiran da kowa din nashi ne saboda haka kowa yana da haƙƙi akan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ko yau halifarsa to shi ko yana da haƙƙi ya kula da kowa dan kan wani je ya rude ya ce kafirai sun shi a'a wannan koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kyakkyawan mu'amala a ƙarshe duk da dare ya riga yayi abin da nake so in ƙara ga ƴan uwa na sha faɗa wata ran shehu radiyallahu ta'ala anhu ya fito akan hanya kasan zamanin da ba abin hawa da yawa to sai ya ga wani yana tare shi ya bashi rage hanya dan ana yin haka ko mu muna yara mun san in kaga mota kawai ka daga hannu sai a rage ma hanya kyauta to shikenan sai wannan ashe aka dace almajirin shehu ne da tijo a akar maka Allah kai ne ce ake hawo mota hawo mota ya hawo bayan a kori kura irin Land Rover nan da aka je inda za a sauka ya buga mota ya sauko ka shehu na gode na gode ai da na tare ka ban san kai ne akan hanya ba na ji daɗi na shehu muna masha Allah masha Allah barak za a rabu sai ce shehu abinda nake so da Allah da annabi kamar alkawari yadda ka ganna akan hanyar nan ka ɗauke ni to ko ran alkiyama in ka gani shehu ka binne ka ɗauke ni to sai shehu ya ji za a kulla wata gatuwar magana kamar mutumin da ya je wajen manzo Allah sallama ya ce ina son ka taimake ni na makotake ka a gidan aljanna annabi sallallahu ya ce to ni ko ka taimake ni da yawan sajadodi ma'ana ka kiyaye sallah ma'ana wanda baya kiyaye sallah ba zai makoci annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma shehu ya ji za a ɗauka mai wannan alƙawari sai ce ɗauke ka ya ce a shehu ka ɗauke ni sai ce to da sharaɗi ka tsaya kan hanya kamar yadda na same ka kan hanyar nan amma in ka shiga lungu to zan wuce fa ban san kana nan ba saboda haka ƴan uwa matasa lalle lalle in muna so mu zama tare da shehu mu tsaya kan hanya Allah ya maimaita mana Alhaji Allah ya ƙara lafiya wannan maganganu su suna jin daɗi ne suna farin ciki domin da su a gaban su aka kafa lamarin nan su suka taso kuma Allah ya yi mana tsawon rayuwa mai albarka suka auro iyalin Shehu Ibrahim mai gasar Talanu. Zan yi wata hikaya da muka ji labari ta alhajin ce, wato aka ce, Maulanmu sahibu zikiri radiyallahu Talanu sun zama daga cikin hadimansa a nan gidan Shehu Malam Hadi. Saboda haka wata rana sannan yana a kawo aka ce a masaka, kuma ya zo yana yi wa Sharif hidima shi ko Sharif duk abin da ya faɗa wa Allah sai Allah ya tabbatar. Ya ce, Sharif ni so nake kalamun ce mun na zama mai kuɗi, sai ce haba uba za ka yi kuɗi har sai ka aro irin yayan shi Ibrahim ma ka ajiye a gidanka ya ta murna ya ta murna abokin tafiya sai ce Sharif ni ma ina son ka lamunce min zama mai kuɗi ya ce a'a kai ka je kai ta istighfari ka kusa mutuwa nan da kwana 40 zaka mun danga ƙasar kabari na a bakinka kuma hakan aka yi saboda haka shehu gashi aka lamunce musu tsawon rayuwa ga iyalin shehu a cikin gidan nan wannan cewa mu zo mu ziyarce shi kawai cewa iyalin shehu to ya ishe mu maulidi da fatan Allah ya kara musu lafiya Allah ya maimaita mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh mun gode sai dina ibi an ji wannan jawabi na jan hankali da ƙara bai da mu akan hanya dai maganar nan ta mu kalma ɗaya ce dai shehu ne dai ta ko ina aka biyo aka fito a kansa muke magana kuma dama zama nasa ne an gina dan maulidin radiyallahu anhu dan a faɗakar da mu wanda yake gingedi ya miƙe wanda yake miƙe kuma ya ƙara zagi dan tsaye wannan ƙungiya a ƙarƙashin ta ake gabatar da wannan maulidi ga shugabannin ta na kuna gani da alamomin su na shugabannin wannan zama lallai matasan mu da suke wannan waje su kokari kamar yadda na faɗa su haɗe kai da wannan ƙungiya musamman samarin wannan unguwa in kuma suna wasu unguwoyi to su ma su assasa su farar da kungiyoyi irin wannan a cikin wannan tafiya ta mata faiba don taimakawa samari matasa yan uwansu baki da da tsamo al'umma daga cikin halaka da neman barin hanya don a gane wani shehu ibrahim kamar yadda na faɗa kowa isan waye shehu ina hanyarsa ina matafiyarsa kin kira sai zuwa ga Allah shehu da'iya ne alamiya kamar yadda sai dai abulfatah yanzu ya faɗa shehun duk duniya ne ba wai shehi bane kaga dai ba a Najeriya ma yake ba har ka tsammaci wani irin ƙananan shehunne ne wani a garin sa ma ba a gama sanin sa ba a shi duniya yake kira kuma ta ya kira ta amsa yanzu ana ji mu'amalolin sa kasashen duniya da san da tafiya take wuya ma gashi shi ya kara ɗaya duniya hatta ibn batuta gashi shi abul fatah ya faɗa cewa bai kai irin yadda shehu ya yawo a cikin duniya ba ba kuma yawo kawai na rashin dalili ba a'a ne kai wannan aike na Allah da ya faɗa cewa min alautul bihar zakirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala ice arumu ridal bari li nusrati dinihi wa ubrzu lil jadil jadil misala dan taimakon addini abinda ya kai shi hankoka da aka faɗa da bankoka da sina an husina wani da duk da sauransu ila kahir tana biyu zaka jama'a duk ba komai bane a a ubrz ne dan dai taimakon addinin Allah harumu da zalbari neman yadda Allah neman yaddar Allah a cikin addininsa kuma ya nuna wa jil masu zuwa baya misalin irin yadda ya kamata su zama in gode shi na ibi Allah kai ku lafiya a gurguje yanzu samari matasa ne da matasa nan ko kwana ne za mu iya yi ina ganin ba mai guduwa ba na tsammanin ma ina ba masu magana zan tsaye da su tunda dattawa sun tashi za mu ci mu cancare ne amma da duk da haka akwai kaidi ana ce mun ci uku uku ne sai di Muhammad Nasir yanzu fage naka ne amma minti uku bayan ka Shaula Hadi minti uku bayan sa Shehu Inyas minti uku sannan kuma sai addu'a sai di bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم القائل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبعد wanda muke tare a wannan zawiya nasa babanmu kuma shehi gare mu alhaji uba da kuma sauran jagorori wanda suka gabata musamman shi ashaf nazifi alkarmawi da shi kuma ashaf barista dan almajiri da kuma asayid da asayid ɗaib dan almajiri da kuma asayidi shak abulfatihi assani da kuma sauran malaman da suka gabata musamman ɗan maulanmu shehu abdulrazaki cota majnunu inyas duka ina musu girmamawa da gaisuwa irin ta addinin musulunci da dukkanin masoya wanda muka haɗa wannan fili domin murna da farin ciki kasancewanmu masoyan maulanmu shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu hakika wannan rana rana ne mai farin ciki wanda muke jin labarin masoyinmu maulanmu abin ƙaunanmu abin alfaharinmu a wannan zamani tun daga nan duniya har zuwa ranar lahira wanda wannan maulanmu shehu ibrahim inyas yau dukkanin alkhairin da muke gani a doron ƙasa dukka ta samu ne dalilin faidar maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi yasa wannan kungiya da suka hada taro mai suna ahlul faida ita wannan faida kalma ce mai girma kalma ce wanda mazaje suka dinga dafifin neman samun wannan faidar wasu suna neman wannan faidan su bar dukkanin mukamai na qutbaniya gausiya domin su samu wannan kalma na kwarinyan sirrin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya bayyana da mizar da wanda malaman da suka gabace shi sun yi da awanta irin su wanda wasu sun fara kallon wannan ma maulan mu shehu alil harazimi barada wasu suka fara gani ma maulan mu shehu alhafiz shinjida har ya zo kan shehu umar alfuti wanda da kansa ya yi ikirari wanda daga bayan nan aka samu su alhafiz alkhairi al'alawi daga nan kuma har zuwa su kan maulanmu a alhaji abdullahi baban maulanmu shi ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu karshe Allah ya tabbatar da falalansa kan maulanmu zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu zul fadl azim wanda wannan faida wanda dukkanin sirrin da Allah subhanahu wata'ala ya riskar ma wannan zamani an same shi ne karkashin wannan faida kamar yadda maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi a cikin maganarsa mutawatiri a cikin sahabbansa yana cewa satatil faida ala yadi ashabi satatil faida ala yadi ala yadi ashabi hatta yadkhulu an-nasu fi tariqatina afwajan afwajan yana cewa lalle wannan faidan da ta zo a hannun sahabbaina ne wannasu fi gayati ma yakununa alaihi min ad-diki shidda mutane suna cikin tsananin neman Allah ana tsananin kunci to wannan faidan da ta zo inji Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi yasa mai al'ifada yake cewa maulanmu shehu tijjani yana magana akan faidan nan za ta zo amma za ta zo ƙarshen zamani ne ba da ta zo farko farkon kusa kusa da shi bane to malaman da dukkanin su suka dinga yi da'awanta sun yi tanazuli sun barta mai ita sai da ya zo maulanmu shehu ibrahim domin lokacin da maulanmu shehu ibrahim ya bayyana ya daga cikin sirrin faidar shine yawan yan ɗariƙan tijjaniya sannan nasahin dukkanin ɗariƙu shi yasa yanzu daga wasu suna ta kumfan baki suna ta yawo ɗariƙun da suke da'awan suna yi ne su kansu sun san babu sirrin a cikin ɗariƙan da suke yi to wannan abin sai ya zamto wannan sirrin da ake neman an ɗauke izinin tarbiyya sai dole da a same shi ta hannun wannan kutubin zamani maulan mushe ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu to wannan sai ya zamto ko ta yaya wasu suka yarda da tarbiyyan ɗariƙan su suka karɓa domin su samu albarka shine faɗin Allah da yake faɗin cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha lalle dukkan wani alkhairi idan muka shafe shi ko muka mantar da shi za mu kawo wani mafi alkhairi ko kuma ninkin ba ninkin wannan shine bala musho tijani radiyallahu ta'ala anhu yake fadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya mai damanan cewa karkashin faidan maulan musho Ibrahim da za ta zo za a samu yan ɗarika mutane yan ɗarika har sai sun kai kusan wato ninkin sauran ɗariƙu da suka wuce kusan su dubu guda in ji maulan mushehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kuma gashi nan mun gani lokacin da maulan mushehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu ya zo kano da irin yadda jama'a suka taho hai muka ji maulan mushehu ibrahim yana cewa fa aina barhamu wa ma barhamu hatta fanau fi hubbihi wa hamu yana faɗin cewa shi ma wai ina barhamun yake saboda yawan fana'insa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda dan rufe da shi hadisai sun zo ruwayoyi mabambanta wanda malamai a tadikikinsu da yadda suka yi istikra'i wajen tabbatar da ma'anan wannan hadisin cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ana rawaitan almugayyabat daga wajen manzan Allah wanda ruwayoyi ne na gaibu haka irin wa'innan hadisan suke ishara kan maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu misali hadisin da abu hurairah ya rawaito wanda imamu ahmad ya rawaita daga imamu ahmad ya rawaito daga abu hurairah yana faɗin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna min ashaddi nasi min ummati hubban li wato ka sani daga mafi wanda suka fi soyayya gare ni wasu al'umma na ne za su zo bayana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sai cewa ya waddu ahduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi ɗaya daga cikin su zai so ina ma da ya ganni da iyalansa da dukiyansa malamai suka ce manzon Allah in ka duba kalmar ya waddu ahaduhum ɗayansu ka duba ɗayansu sai suka ce wannan kalmar ɗayansu yana kai kadai ta irin soyayyar da Maulana Mushu Ibrahim yake wa Annabi Muhammadu ne domin idan ka dinga ɗaukowa kana confiarin din abinda Maulana Mushu Ibrahim yayi cikin hidiman manzon Allah sallallahu alaihi abu ne wanda ba zai haɗu ba da dukkanin wani mai soyayya dukkanin mai soyayya yana roƙon manzon Allah ka sa in ganka annabi ka ƙara min kaunanka annabi kaza amma Maulana Mushu Ibrahim yana cewa muradiya kaunil mustafa aina ainihi wa illa fa muti fihi shauqan li unsari manzon Allah sallallahu alaihi Shehu Ibrahim daga irin kawai abubuwan da ke fitowa daga irin lafazin maulana mushe ibrahim kai kanka ka san cewa wannan ba dan nako ya bane dan asali ne dukkanin zantutukan da wasu suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shehu ya zauna ya gyara ma wa'annan baitotin zama a baitotun sai banda su ga manzon Allah sannan kuma irin abin da yake munajati tsakaninsa da manzon Allah kafin shehu ba a samu wani malami ɗaya a duniya da yake munajati da manzon Allah irin wannan ba daga cikin nadirai irin wannan yine shubra yake cewa ni dukkanin abin da ga ina yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi tamannin ina ma ina ma in zamo takalmin kuran ai kuran takalmin manzon Allah ina ma in zamo kofin finjali na shan ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma na zama kaza ina ma na zama kaza sai maulana mushubra ya ce ni fa haƙiƙanin abin da nake nema abu ɗaya ne shine in zamo kaunil mustafa aina ainihi ya zamo hakikanin asali na ya haɗe da sirri na manzan Allah iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu idan har manzan Allah ya tafi zan tafi bayan shi malamai suka ce wannan shiw yana yin ramzi ne akan abin da ya faru ko kuma abin da ke faruwa cikin tafiyarsa da sahabbansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sarki sayyidina aliyu shehu radiyallahu ta'ala anhu sai Allah ya bashi sarki sayyidina aliyu sai sai manzan Allah babban yarsa sayyidatuna fadima maulan mushehu ibrahim radiyallahu anhu babban yarsa sayyidatuna fadima sayyidina aliyu na annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidatuna fadima suka haifi sayyidina hasan sannan sai gashi maulan mushehu ibrahim sayyidatuna fadima da sayyidina aliyu nasa sun haifi maulan mu sayyidina hasan sisi radiyallahu ta'ala anhu to dukkanin irin wa'annan zaka gani manzo Allah ya hijira daga gari kaza maulan mu shobran ya yi hijira dukkan wannan sai gashi nan rayuwar annabi Muhammadu yana bayyana cikin rayuwar maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to wannan daga cikin irin lafazin maulan mu shehu Ibrahim kenan da ka ji daga irin abin da shehu yake faɗin cewa ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji wani irin sabon magana daga maulan mu shehu Ibrahim da yawa wanda suka gabata suna yaban manzan Allah suna kawai tawassuli da manzan Allah ne amma shi Maulana Mushi Ibrahim Allah ina roƙonka annabi ina roƙonka ka ɗauki kuka na ka kai shi zuwa gare ka a wai ƙaran ma wa kai na kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Imam al-Busiri da kaje yana cewa wato abana maulidihi an tibi unsurihi يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انظروا بهلول البؤس والنكم كذلك يا توا وساء ساوت عن غادت بحيرتها ذاك يا توا بات ايوان كسرى وهو منصنع ذاك جينا كاو صفن لوكتين da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama katangan kisra ya daddare ruwan sawata ya yi kunci wuta na farisa ya bakance shi ma duka dunkunci amma malamu shibran ya ce ina a haifi manzon Allah wani abu ya kunci wulidal huda wal kainatu diwa'u wa famu zamani tabassumin wahayawu to wannan haka maula mushi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake bai san faɗi komai ko in kara ba akai abubuwan da zai zo dama ya zo a takaice maulidi na maula mushi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu an gama kuma wanda suka shayar da mu Allah ya saka musu da alkhairi ga shehu malam hadi kakakin faira zai zo ya jefa mana abubuwa wanda suke masu amfani gwalagwalai yan uwa mu ƙara kokari musamman matasa a wannan zamani mu tashi mu nemi karatu mu nemi karatu karatun nan guda biyu abin da ya shafi fannin boko da abin da ya shafi fannin addini Maulana Musho Ibrahim wayeye ne radiyallahu ta'ala anhu tun a zamanin da Maulana Musho Ibrahim ya ebi ƴaƴansa ya kai su karatu waje ba wai domin babu karatun a wajen ba sai da mun mu yana cewa dukkan ai wannan ne wa ubrizu lil jilil jadidi misala domin mu wanda muke matasa mu ma mu kwaikwaya daga cikin abin da yake tarbiyantar da yaransa alhamdulillah kuma dukkanin dan faida in ya shiga cikin lamari manzan Allah shi yake karban al'amarinsa cikin tarbiyyar maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma barkatu sallallahu
alaikum salam wa rahmatullah kamar yadda na faɗa wato ina ganin Allah ya raya mu da lokaci na gaba wani shiri za a yi muhimmi Allah malaman nan yauwa da wata munasaba ga yan uwana da sun mara mun baya to yayin kungiya su san wannan Allah ya saka da alheri mun gode kwarai-kwarai shi Muhammad Nasir to ina kakakin faira ka san kakaki komai daga bakin sa ake ji za ka shawar hadi yanzu fage naka ne kuma gashi an ma wani kambi an sama wani wani taj sai ka saki jiki bismillah amma dai dai a cikin minti biyar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ga isar da wakilci kuma da gaisa da yan uwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حمة الشيخ اهدري لنا بهذا المخدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر uwa a gurguje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillahi kusan a tun ɗazu na sun tafi to amma ganin abin da ake faɗa yana tsimani sosai shi yasa na ce to tsayan tsaya ko dai ban ce komai ba malamai ga baki ɗaya sun isa domin shi haka ka'ida yake ba sai lallai ka ce wani abun ba inda wani ya faɗa shi kenan ya ɗauke ma alhamdulillah su muke dai mu amfana a ina wakiltar shehin mu shema salamu sallau wanda ya tafiya kuma ya ce in zo wannan wajen ko gaisa ne da mutane ko ba a ce komai ba dai a san cewa yana nan tare da mu alhamdulillah ba abin da kusan zance tun daga manyan shi ne kowa ya faɗi abin da zai faɗa ga kuma kan makalla zai su kwana wajen za a iya kwana ma alhamdulillah a cikin takarda abin da suka ce wani irin gani ko kallo da ake yaushe ibrahim da kuma mutanensa muridansa wannan kaga duk dai an yi bayanin ga baki daya sai dai shi ibrahim kamar yadda duk wanda yake so ya san shi shine abu hanya ta farko da zai bi shine ya bibi littattafansa shine hanya ta farko inda zaka san Shehu Ibrahim sannan hanya ta biyu kuma ka duba ka ga suwaye suka yi zamani da Shehu Ibrahim wannan hanyoyi ne guda biyu kawai da zaka iya fahimta Shehu Ibrahim na farko littattafansa na biyu kuma waɗanda suka rayu tare da shi kuma suka sallama masa shi kadai ya ishe ka a kankin kansa shehi ne murabbi mai tarbiyyar kaunu baki daya domin yana faɗa wallahi alhamdu kamar yadda in ka ji mutum ya faɗi magana sai ka ga wane ne shi shi yana faɗa yana ce mana fa hal absarat aynaka misli sa'iran suluki wajzabi wal ulumu fiudu shi yana tambaya wai shin tunda kake idanuwanka sun taba nuna ma iri na suluki yanda nake riko da addinin musulunci yanda na shige shi ta ko ina yace wajzabi da yanda nake fincikan ruhika zuwa ga Allah yace wal ulumu fiudu ga ilimai da suke kwaranya suke fita wannan shehu ya isa kadai idan ka bibi littattafansa za ka sallama mai ɗazu malam ya magana game da ilimi in shehu ya zo fanni yana magana sai ka ɗauka arabiya ko na hau ko mandiki kowa yake koya ma ba kuma wannan shehu yake magana ba a kai tsaye yana magana akan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam in tun kaho kake kai ka iya na hau sai yake ce ma huwal fa'ilul marfu'u bi dammi na'iban sai ce anil hadratil aliya wa zaka jadidu fa'ili kake nema mai aiki sai shehu ya ce to annabi shine fa'ili fa'ilin akwai wanda yake a zahiri akwai wanda yake a kaddarance sai ya ce to shi manzala fa'ili ne marfu'i ga rufuwa a kansa bidan mi na'idan kuma na ibul fa'il ne sai ya ce ma nawa sai ya ce anil hadratul aliya na halar Allah Allah shine mai halitta shi kowa to shi Ibrahim ya ce in baka ga Allah ba sakon da nake so in isan ma ma'aikin Allah shine na ibul fa'il na Allah ta'ala wannan kenan da haka magana akan shehu ba sai an ta ce ma komai ba ka ɗauki mimiya ta shehu ma tijjani ta ishe ka ka sallama shehu ibrahim mimiya a cikin ta inda ya fana ya karar da komai ya tabbatar da cewa san shehu ibrahim shine komai hubbukum a alaka fi'ilin soyayya ku kawai ka ji kana san shehu ibrahim inji shehu ma tijjani ce a alaka fi'ilin ya fi kowane aiki me yasa ya faɗa haka ya san wane ne shehu ibrahim din ka duba ka ga shehu gibrima inda yake tinkawo in da ya narke a cikin Allah amma yana kallon shi Ibrahim nan da nan sai sai jazaba ta ebe shi sai ahlan wa sahlan ayyuhal qamqam bi qudumikum yahluna lal killam duk da nan sai dimo ce jazaba ta ebe shi to haka nan lokacin da shi sai da ya faɗa lokacin da shi yana dira a Kano sai ya ga manyan kummalu wayannan malaman na Kano gabaki ɗayansu sun karkato kowa ya ce hularsa so yake ga shi Ibrahim a ciki akwai shehu Mahmud Tijjani radiyallahu anhu a ciki akwai shehu Sani Kafanga a ciki akwai shehu Atiku Sanka a ciki akwai shehu mai wula da sauransu amma sai ga baki ɗayansu suka mai da kansu su ba kowa ba kawai shehu suke so shine shi yake cewa hina nazaltu thumma qaddahani ma lam yakun wallahi fi husbani wa qad tayaqqantu bi anna allaha yujri al-umura kayfa ma yaraha sirtu aqulu aina za shaykhu allazi tahanu lahu rikabu kullu jibizi وعين برهام وما برهام حتى فلو في هده وهام والله لولا أنني فليت في شيك أحمدا هيا ميتو shi kansa shehun sai ya ɗimoce yana wai wa barhaman ina yake har wayannan manyan malaman suka suka sunkuya a gabansa suna neman albarkacinsa ni ma da ba dan na kare a cikin shehu tijjani ba sai mutu saboda kunya wannan matsayin shehu Ibrahim kenan saboda haka in kai ta jin zaka ga inda shehu ya faɗa mu Kano mun gode wa Allah tana cikin asimatul faidatu shehu ya magana a kanmu shi yasa duk wanda kaga a cikin Kano aka haife shi bai sallama shehu Ibrahim ba gaskiya wannan mutumin bai da arziki baka ba shehu komai ba a matsayin ka dan Kano dan Kano sakini ba batijja ne ko dan faida ba a'a kawai dan Kano ko ma waye shehu yana jirgin sama sai aka sanar da shi ka wuce ta Kano shehu ya ce hina alautu kano min du'a'i buri ka fi kano madal ana'i fahum ahibbati wa hum ansari maqaumatar dabi bi faidin jari yana sama aka ce shehu yanzu ka wuce ta Kano sai ya ce buri kafi Kano Allah ya sanya albarka a cikin Kano madan ana idin tsanani inji Gausul Asami mai kawai shi amma yawa wannan addu'a bai ce dan tijjaniya ba ko wanda a cikin Kano kake ya fita ya tafi Madina Kaula suka ce shehu da kai ina yace na to daga Kano ne yace karastu min Kano wa qalbi bi Kano limla wa ahbabi bi Kano sakano na fita daga Kano amma zuciya ta fa tana garin Kano kamar ka tambaye shehu ka ce me sai yace limla wa ahbabi bi Kano sakano Allah ta'ala ya ban mu tare da shehu radiyallahu anhu ya narkar da mu a cikin ina ga nayi kuskure ko malam na ƙara to Allah ta'ala ya mana afwa ya ban mu nasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah kowa an bar shi ya isa shi kadai to amma kowa ya taba dai gwargwado saboda duba da lokaci da kuma haƙoƙi musamman bakin nesa su shehi da suka zo musamman shi alhaji da shi da sai dai abul fitai ya kamata a'a a tafi dai a marmarce shehu ba zai kare ba ku bari wani zaman sai a saki dora shi bismillah mun gode mun gode malam yas Allah ya saka da wannan zakarwa da faɗakarwa shi bismillah
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a jama'a masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masoya maulan musahibul faida at-tijaniyya maulana inyas radiyallahu anhu a manya-manyan mutane da suke wannan wuri kamar wanda suka rirrige alhaji sha'ibu alhaji hashimu da sauran manyan mutane da shi alhaji akarmakallahu mai gabatarwa alhaji aminu allah ya saka masa da alkhairi sheik alhaji aminu allah ya saka masa da alkhairi a zan yi magana kamar kala biyu a malamai sun riga da sun gama magana akan sahibul faida sahibul wakti akwai abubuwa guda biyu wanda ya kamata wannan taro mu fahimta abu na ɗaya ko da a ce shehu ibrahim bai kawo mana komai ba sai abu ɗaya tak shehu ibrahim ya kawo to wannan abu ya ishe mu har fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu kuma shine soyayyan dasa soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu shine fa'asartu hubbal mustafa duna gairihi walau ummu kulsumin walau kana maryam shehu ibrahim ya ce ya tasirantu da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake bayan shehu ibrahim dole ya ji yayi tasiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda nake so na yi magana akai na biyu shine wai menene yasa mutane suke yawan kawo hari a wannan babban gari na birnin Kano ya kamata mutanen Kano ina cikin murna da kasancewanmu a wannan wuri a matsayinmu na tafiyarmu ta mu'assasa wanda aka ce yau ga munan a wannan babban birni na jihar Kano kuma wanda ake mata lakabi da Asimatul Faida At-Tijaniya shine za ku gani cewa duk wanda yake so ya taba ɗariƙan Tijaniya farkon abin da yake so ya ruguza abu biyu ne abu na ɗaya duk wanda ya ruguza mana Shehu Ibrahim a cikin faidan mu wato a cikin dariƙar mu ta Tijjaniya to ya gama da mu gaba ɗaya shi yasa zaka ga duk wanda yake so ya kawo hari ma dariƙa farkon wanda yake so ya kawo hari masa shine Shehu Ibrahim to ta ya za a ruguza Shehu Ibrahim kuma shine sai an ruguza wannan birni saboda Shehu ya mata addu'a kamar yadda magabacin nan ya faɗa yanzu cewa burika fi Kano madal anami Shehu Ibrahim ya yi addu'a ma wannan babban gari sai ya zama dukkan kungiloli da ake ɗauka a duniya, farkon birnin da ake fara kallo a bisa nazarin da muka yi shi ne wallahi wannan gari. Ko da matasan wannan gari sun gane, ko da ba su gane ba wannan target ɗin yana cikinku. Shi yasa za ka ga ana ɗaukan wasu ƙazamai, ana ɗaukan su kungila suna zuwa suna kawo mana hari. a wannan gari da sunan cewa za su yaƙi Shehu Ibrahim. Su da kansu sun san cewa billahi lazi la ilaha illahuwa suna yaƙan Shehu Ibrahim ne ba bisa gaskiya ba. Dalili maganganunsu na baya shi yake ƙaryata maganganun da suke faɗa a yanzu mutumin da ya fito ya ce shehu ibrahim tsaban tasirantuwa da karantarwarsa ya sa yake assasa makaranti sai ya wayi gari kuma wai shehu ibrahim ɗin kuma yake sai ya yaƙa to ina sauran makarantun da ya kafa a baya kaga ashe yaƙin da ya tashi da shi ƙarya yake yi saboda haka dole mutanen wannan gari mu tabbatar da cewa wannan faida an riƙe ta tsakani da Allah da wanda suke baƙi da wanda suke cikin gida wanda muke ganin su wayannan zaka ga idan mutum ya gama magana ya gama magana ƙarshen kasar ɗinsa sai ka ji ya ce to tunda an zagi Allah akan wannan mutum abinda za a yi a Kano maza maza a wurgar da faida ashe gubar ba wai maganan zagin Allah ne matsalar ba faidan ne ake son a cire ta a birnin Kano to anan ya kamata a ce mutane mu faɗaka sosai a ita faidan Shehu Ibrahim akwai wani mutum a Bauchi irin wayannan mutane wahabiya sai aka ce ai abin da yasa Bauchi ba a bada ruwa ba akwai wanda suka zagi Allah suka zagi manzon Allah suka zagi shehunai sai yake bada misali abin dariya sai yake cewa ha an ce wai ba a yi ruwa a bauchi ba saboda an zagi shehunai to ga can birnin kano tsuntsun da yake tafiya a saman sararin samaniyan kano ya san akwai faidan amma kanin ma ba a yi ruwan ba kaga ashe alhaqqu ma shahidat bihi al'adha gaskiya ita ce maƙiyi ma ya tabbatar haka ne to tunda wannan ya tabbata cewa asimatul faida ce to dole sai mun rike ta ta yaya za mu rike ta shehun da ya gabata ya gaya mana yadda za mu riƙe faida. Shehu Ibrahim ya faɗa cewa baya tsoron maƙiyinsa wanda ya fi tsoronsa shine wanda ya shiga rigansa ya cuce shi. Shi ne mutumin da ya riƙe calbi, ya zamo yana cikin mutanen ɗariƙa, amma kuma wannan mutum bai tafiya irin ta ɗariƙa Tijjaniya. Idan da za ka je ka leƙa littattafan Shehu Ibrahim musamman Kashiful Ilbasi, za ka ga tafiya ta Allah kaga yanda ake shari'a ta Allah amma a samu mutum yana riƙe da calbi ya ce ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba ba zai yi haji ba ba zai yi komai ba wai da sunan shehu ibrahim akwai cutan da ta kai wannan mu kuma mun tabbatar cewar shehu ibrahim din nan wallahi wallahi yana ɗaya daga cikin wanda ya kawo wa waɗanda ma ba 'yan ɗariƙa ba ya ƙwato musu 'yancinsu ya ba su riga ya ba su wando ya sa dalilinsa ɗin nan wasu da yawa suka samu arziki na duniya wanda kowa ya sani example ne a nan kano kowa ya san wanda yake zagin shehu ibrahim shi ma rufin asiri ne daga shehu ibrahim allah ya yi dalilinsa ya samu abin da ya samu amma ya zo yana zagin shehu ibrahim saboda haka dole ne mu yi riko da shehu ibrahim saboda tabbatan cewa ya ba mu wannan tafiya kuma mu bi shari'ar musulunci mu tabbatar da cewa muna ɗariƙan nan yadda ya kamata. Abu na biyu ko mu ce abu na uku, akwai tafiya kamar wannan ƙungiya wanda aka kafa ta ko kuma wanda ta gayyace mu mu zo mu gabatar da wannan abin da aka gabatar, don Allah muna kira da babban murya dole ne sai an ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya akwai program da muka yi na alƙaulul faslu. wanda muka kira wani babban shehu mu barhama dr barhama gombe yaya za a yi mu yi takilin ɗin matsala ta wannan harka ta haƙiƙa domin shi allah ba a tsokanansa a kwana lafiya duk wani wanda ya shiga cikinmu ya yi wannan ɓarna manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba mu misali cewa fa masifa kaman jirgin ruwa ne ko ba haka ba manzala ya ba da wannan hadisin idan mutane sun shiga maliya wani mutum ya ce to ni zan huda daidai inda nake manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zunubi ko sako a cikin al'umma kamar wannan ne idan ya ce zai huda wannan jirgi a cikin maliya waɗanda suke cikin wannan jirgi suka bar shi shin shi kadai zai halaka ba shi kadai bane zai halaka duk wanda yake cikin jirgin zai halaka to dole mu ne harkan mutanen haƙiƙan nan mu tashi tsaye sosai ba don wai ko maganan makiya ne ko wani abu ba malamanmu shehunanmu sun daɗe suna faɗa kuma dole ne mu ci gaba da ƙoƙari kamar yadda ‘yan uwanmu na tawa suka yi maraɗi suka yi na cewa duk lokacin da aka samu waɗannan mutane dukkan zawiyoyi a tabbatar da an sa ido domin waɗannan mutane suna ɓarna ƙurai da gaske suna yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba to dole ne a zawiyarku in ka tabbatar akwai irin waɗannan mutanen ka yi ƙoƙari a yi takilin ɗinsu a yi maganinsu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu yi a dukkan zawiyoyinmu na tijaniya kuma mu mu'assasa alhamdulillah mun duba ido biyu muke tafiya idan mutum ya yi magana za mu duba kamar shi wanda yake so ya zagi shi ibrahim aya ɗaya muka kawo masa wala ta zirwa ziratun wizra ukra ba zai yi kawai don misali wani zindiki ya zagi ya zagi Allah misali domin shi ibrahim ka ce dole sai ka zagi shi ibrahim wannan ba sunnan Allah bane ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba kuma sunnan bayin Allah bane saboda haka dole ne mu tashi tsaye dukkan inda muke mu tashi mu ta yakan waɗannan abubuwa wanda suke faruwa a yanzu saboda haka Allah ubangiji ba za mu tsawaita sosai ba ni ma zan dakata anan insha Allah ta'ala Allah ya saka mana da alkhairi kuma wannan tarurruka Allah ya sake maimaita mana su dukkan iyayenmu da suka rasu daga annabi adam zuwa yau Allah ya gafarta musu mu da muke rayu Allah samu cika da imani iyayenmu da suka rasu daga annabi adam zuwa yau Allah ya gafarta musu gaba daya wannan mai gida Allah ya ƙara ƙarfafa shi dukkan wanda suke da hannu a cikin wannan taro Allah ya ƙara ƙarfafa su Allah ya sa dalilin su faidan tijaniya ta ƙara mamaye dukkan duniya gabaki daya bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين alhamdulillah shan hadi kakakin fera mun gode gaskiya ne an ba mu assignment ya kamata kowanne ya kula kamar yadda ya faɗa aiki ne mas'uliya ce ta dukkan kanmu baki da duk zawuyoyinmu lalle ne mu sa ido mu gane irin wannan mutane mu san cewa wannan ba tafiyar shehu ibrahim ba ce ba haka shehu yi ba ba haka almajiran shehu suka yi ba muna nan ana tare da ragowa a cikin almajiransa kuma ana tare da rubuce-rubucensa baki ɗaya da haka lalle mu ci gaba da masalawa muna nuna cewa mu hakikanin almajiran shehu ibrahim ne yadda ya tabbatar da kansa ɗin nan yana tafiya ne sawu da kafa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mu ma a gamma haka muna tafiya sawu da kafa kamar nasa kamar yadda ya wance mutum alƙawari da sharaɗin karya bar hanya da sharaɗin karya bar hanya a same ka akan hanya duk abin nan da aka faɗa za a samu za a yi wa ‘yan faira ko ‘yan tijjaniya to da sharaɗin a same ka akan faira sharaɗin rashin amnu min makarin layi dama na daga cikin sharaɗin wannan dariƙa ta mu har ka ji za a yi kaza za a yi kaza duk gaskiya ne za a yi amma yana daga cikin sharaɗin yin rashin amnu min makarin layi ka ka zauna kuma ka shantake kuma ka lalace ka zama koma baya to wannan alkawari zai tashi da kanka in gode kwarai-kwarai Allah saka muku da alheri kalla alakas bakin mana nesa sai dai abu fatahi da jama'arsa akwai dan uwa Muhammad Nur da aka ce zai karanta kasida kuma dai sai ya hakuri ya ga yadda muka samu kanmu a cikin matsi malaman ma kansu ya yanke su muka yi ya hakuri in Allah da haduwa ta gaba insha Allah muna godiya sai dai abu fatahi muna godiya sai dai Muhammad Nasir da Sayyid Hadi muna godiya wa dukkan sauran 'yan uwa da suka halarci wannan waje daga shehunanmu da kuma iyaye a bisa a keɓance alara asim mai wannan gida babanmu muna ƙara godiyarmu da ba ta da iyaka muna addu'a da fatan alheri Allah ya kiyaye shi ya taimake shi biya bukatarsa da barka annabi sallallahu alaihi zahirin wa baɗinan mun gode da yawa muna addu'a da mahaifinmu ɗaya daga cikin mahaifan 'yan uwanmu da muke tare da su muke raya wannan gida sai dai Muhammad Tuhami da mahaifinsa ya rasu muna roƙa masa rahama da samun yarda da kusaci da annabi sallama albarkacin wannan zama da aka yi albarkacin wanda aka yi zaman dan shi Allah masa rahama ya gafarta masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da masu bukatu dai da yawa da yawa an aiko ana bukata bukata albarkacin wannan zama an yi tawassuli da shi to Allah duka biya dukan bukatun mu baki da zamu nema daga dan uwa masani sayyidi alƙali sai da yalhala ya zo ya rufe wannan majalisi da addu'a da kuma fatan duk isa bukatun yan uwa da suka turo tun daga na mai gidan kuma dukkan sauran yan uwa da wannan baki masu girma da na ga suna da kyakkyawan ta'arufi tsakanin su da shi shi ma ya musu addu'a ke bantacciya da dukkan sauran shehunan mu dai fatan Allah mai mutama da wannan kungiya muna ƙara gode mata da ta hada mu a cikin wani alkhairi baki daya Allah ya ƙara riko da hannayensu musu jagora ƙara tallafa musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kan da fadil mashkur
ta Allah ya saka da alkhairi a wanda ya hada wannan alkhairi wanda muka taro a farfajiyar gidansa Alhaji Uba Allah ya saka masa da alkhairi wa'anda suka hada wannan majalisi Allah ya karfafe su kada Allah ya gaji da su Allah ya riko da hannayensu don babu shakka sun hada mana alkhairi wanda tun farkon dare har yanzu muna cikin wannan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi na tabbatar duk wanda ya zo wannan guri ya cika da farin ciki ya tafi da farin ciki kuma zai kwana a cikin farin ciki to wannan kadai ya isa sa'ada Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara shi Tijani karama Allah ya kara shi Ibrahim karama shehunanmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi a manyan malamanmu don ba zan kira su baki ba domin 'yan gida ne ba zan kira su baki ba shek albatai athani shek malam nasir da ainihin malahadi Allah ya saka musu da alkhairi inda suka zo mana suka sharrafa mu to Allah ubangiji ya musu sakayya da musu fishin alkhairi kuma Allah ya mai da su gidajensu lafiya duk wanda ya zo wannan guri Allah ya saka masa alkhairi malam aminu alhaji aminu Uh, Allah ya saka mata alkhairi inda ya tsaya da wannan lamari shi ma Allah ya tsaya masa Allah ya kara wa alji lafiya albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nasu da dukkan yanwa Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya dukkanin bukatunmu Fatiha da salatul fati Alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم حسب المحب وحسب باقي حسب قديم الله وحسب باقي سبحانه يفز ما يودع وليس الأبدي سواه مدعو بين سلطة إلى لما قلوا مغفلك في مدين مصهوب نسير نسير نسير فقه عدو إنك القدير أرينا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى الأبيد كيف تقهر المريد وكيف تنزل له ماذا يريد زنتك من العدو حين وقصه إنه يعاد الدين لا تبدي من آثاره لياذا فقد بدا وأدمن الإنادة هون كان ممدرا عليه مضر رسول وهما لديه ولتودني سؤلي وازددي خيرا وتكثر من الأصول ميرا نعم الجليل من جعل وسند إنا بني أمر أو الصمد أصار نصرا قريبا يكفي كل دولة عبد هذا مكفي متين يا متين يا متين بكست جرت حيث ما أكون أجس بين دار ضعيفا لم يكن شيء ولو كثيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة لعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل وأنت الذي تسمع ما أقول خذ الذي طلبت منك أجل فإنما أخذت لم تعجل يا ربي بالمحيل تنهي أثره ومن الذي قاربه ونسره لقيه سليا على المقتال وآله وأصحابه الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين